أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم الخميس 25 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wadda ya daidai da 30 daidai ko ga watan 6 meladiya shekara ta 2016 ina da farko ina ba da haƙuri ma 'yan uwa musulmi na makara sama da lokacin da muka saba karatu a wannan lokaci wannan kuma wani uzuri ne da ya faru ina fata za a yi mun afuwa ba da so na ba na so a ce biyar ta yi mun a nan amma Allah da ikonsa ban samu haka ɗin ba amma na ganin ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
نعم الله يتي يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين نعم الله ينا مغانا دا منافقين kamar yadda bayani ya gabata ita suratu bara'a ko suratu tauba tana magana akan yaƙe-yaƙe da kuma maganan daure wato irin rol ɗin da munafukai suka aikata a zamanin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana Allah ya ce yalifuna billahi lakum idan suka dawo ko kuka dawo za su rika muku rantsuwa da Allah rantsuwa da Allah za su yi na ƙarya ne amma su abin da suke so shine menene li yardukum dan su yaddar da ku wato ku gamsu cewa su dinnan suna da uzurin da ya hana su zuwa wurin yaki wani yazo ya rantsu ya ce wallahi bai da lafiya ne sai yasa bai je ba wani ya ce wallahi matarsa ne ba lafiya wani ya ce wallahi guzuri ne bai da haka za su ta yi dan su yardar da sahabbai su yardar da manzon Allah su karbi uzurin su alhali Allah ya ce wallahu wa rasulu a haku an yardo da wanda ya kamata su nemi yardansa shine Allah da manzonsa ta ma su munafukai ba sa neman yardan Allah ba sa neman yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fike rantsuwa akan ƙarya to ina ji mana tsoro a wannan zamanin ma yanzu kada mu samu siffa irin ta munafukai a cikin mu kaga mutum yana rantsuwa da Allah don ka yarda da shi wanda shi har ga Allah ya san ba gaskiya yake faɗa ba yana so kawai gamsar da kai ne musamman yanzu zamanin waya ɗin nan ba ka ganinsa ba ya ganinka sai ce maka ya rika dinka marantsuwa wallahi ina kano ne wallahi ina jos ne alhali yana bauchi yana maka rantsuwa don ka yarda da shi don ka yarda da abin da ya faɗa alhali ya san ba haka ba ne wallahi ba da lafiya lafiyarsa kalau ta yi lokacin ma yana wurin aikinsa ko yana kasuwansa ko kuma wallahi na yi tafiya ne a ƙarya gaskiya rantsuwa ƙarya sufa ce ta munafukai daidana suke na ɗabi'a suke na al'adar suke ne haka karka yadda ka iya ƙoƙarin ka faɗi gaskiya ko mun ɗacinta sai sa ma malamai suke cewa idan da za ka faɗa wata jarrabawa sai shaidan ya zo ya riya maka cewa kai da mana kai ƙarya in kai ƙarya da ka samu fita ka ce to maimakon kai ƙarya ɗin nan ka matsa ma kanka ka tilasta ma kanka ka yi gaskiya insha Allah Allah zai samu ka mafita saboda ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah kan wata matsala wala Allah zai sanya masa mafita Allah zai sanya masa mafita ko da laifi kai wa wani waye wannan laifi ka ce ni ne to insha Allah Allah zai rarrashe shi ya yafe maka amma in ka kika dinga kwane-kwane ka wahalar daga baya ya gano ciwon kai kai wannan abu wallahi ba zai maka afuwa ba musamman maka rantse da Allah kan ƙarya kuma yau ɗabi'un mutanen mu kenan ya ɗauka ya rantse bai ɗauka ba ya faɗa ya rantse bai faɗa ba yi ba na mantawa kwanan nan wani da ina bin sa bashi bashi nake bin sa bashi kuma kuɗin suna da yawa sai wani ya zo ya same ni yake ce malam na samuwa ne ya ce mun ya biya ka kuɗinka har ma ya yi wata kalma wadda ban ji daɗinta ba sai na ce masa to gaskiya ne bai biya ni ba sai ce bai biya ka ba malam ce a bai biya ni ce ai mun yayi mun rantsuwa da Allah cewa ya biya ka nace to shikenan kana da wayansa eh buga masa amma roƙonka da nake in ka buga masa ka sa hands free dan na ji wani amsa da ya baka mai da ka gaya masa ya yarda a jikin dan ginin nan ne gashi nan Allah da iko Allah sheda ne ginin nan sheda ne sai buga masa sai ce wane ni ya maganan kuɗin malam Idris din nan ne kan ne da kake mun tadi kwanakin ba kake ce na bashi sai ce ina bashi amma ya ki karba yana son riba haka ne wallahi haka ne to kashe cutar kashe kashe sai na ce masa to yanzu kai maganar sannan tukunan mai ka fahimta sai ce ya fahimci abubuwa guda biyu na ce da mai da mai na fahimta bai baka kudin nan ba na fahimta bai baka kudin nan ba na ce iya haka ne bai bada ba ai maganar sa ba a fili take tunda ya ce yana jiran riba wato kenan kaga yana nuna cewa ina jiran sai ya bani riba in karbi kuɗi na na biyu ba yana son ya ɓata maka da'awa cewa kai ɗin nan kana ce riba haramun ne kana kuma son ka ci na ce wallahi ma ita ce fahimta ta ya ce to amma bari akwai wani abokinsa wadda ya san maganan tare suke barin buga masa in tambaye shi sai na buga masa waya in ce masa wane ya amsa a waya sai na ce masa kaji abin da abokinka ya faɗa ya ce me ya faɗa ta ce ya ce wai ya bani kuɗi na ki karɓa sai an bani riba sai ya ce a a a abin da ya faɗa kenan eh abin da ya faɗa kenan eh to bari in same shi shikenan sai ya same shi sai ya same can sai ya bugo mini sai ce wallahi mala ya ce shi bai faɗa ka ba ya ce ma bai faɗa ba ya ce wallahi ya ce har rantsuwa ya bai faɗa ba shi bai ce kana jiran riba ba ya ce to ni wannan magana da ya faɗa ba wai an gaya mun ba ne balle in ce ko kila wanda ya gaya maɗin nan ko ya masa ƙari ko a kona ba tsakanin su ce masa hands free aka saka mini da kunne na na ji yana faɗa ya faɗi wannan magana amma ka sake komawa ka same shi ka ce masa ya ji tsoron Allah ya san zai mutu ya faɗi wannan magana ko bai faɗa ba in kuma ya ce bai faɗa ba to ka ce ni na ce ya faɗa da ni da shi Allah tsine wa mai ƙarya shikenan bayan awa ɗaya awa biyu sai bugo mini ya ce na same shi sai na ce ne ya gaya maka ya ce wallahi ya faɗa na ce to ina rantsuwan da ya maka da ya ce bai faɗa ba ina rantsuwan da ba rantsa maka yace bai fada to gashi yanzu ya ce ya fada ya kenan sai na ce to tunda ya fada kuma ka sake ka tambaye shi menene riba a ciki ya ban bashi ne nace mun kari akai ko ko me ya faru nace kai dai ka san kullun da faru kasuwanci muka yi aka kuma ci riba ba uwar kuɗi ba riba me riba a ciki ya san me ake kira da riba ai riba shine ka biya mutum bashi yayi maka ƙari ko ka nemi ƙari ba shine riba ba to wannan kasuwanci muka yi kasuwanci haramun ne wa halallahu albai'a harrama riba Allah ya halatta ciniki amma riba haramun ne kasuwanci muka yi ga rubutunka ga shaida ga shaidu ga komai na daki kuɗin nan baka aka zo ba uwar kuɗi ba riba kuma kana mun sharri kana cewa yana son ci riba sai na ce to Allah ya isa kuma insha Allah sai haƙƙi na ya kama shi kuma haƙƙin na ya kama shi Allah haƙƙin na ya kama shi kowa ya san haƙƙi da ya kama shi a matsayina na ne karantar ka mun ƙarya kace ina son ci riba kuma ni ne kullu nake ce cin riba haramun ne kuma kace ni ina son ci kaga wannan ya dauki gatari ne yana sare da'awata daga ƙasa a ce ai malam ma ba aiki da wannan ko ba haka bane to haka mutane suke mutane su rika ƙarya don su gamsar da mutane abin da ke faruwa kenan ƙarya sai sa kullum mutum in labari ya zo maka game da mutum wala ka je ka yi bincike musamman mutanen yau ba sa tsoron Allah ƙarya ba komai bane su rantsi akan ƙarya ba komai bane sai sa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binabai fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ya ce wani mutum ya zo muku da labari ta yi fasiki ne ku nemi bayani kar ku je ku auka ma wani bai san hawa ba bai san sauka ba ku je kuna zagin sa kuna aibanta shi baka ji ta bakin sa ba a babi na adalci in ka ji one side ka ji another side ka ji wannan bangare ka ji wannan bangare manzo Allah da ya tura Ali bin Abi Talib zuwa Yaman a matsayin alkali yace kar ka yadda ka yi hukunci ma kowace matsala sai ka ji boss side din ka ji na wannan ka ji na wannan kar ka yadda ka ji na mutum daya ka yi hukunci kar ka yadda to da haka yanzu ko labari aka baka kowa ya kawo maka in ka ji nasu akwai bukatan ka ji ɗaya bangaren shi ne za ka yi adalci amma saboda mutane yau ba sa tsoron Allah rantsuwa kan ƙarya rantsuwa kan ƙarya siffan munafukai ne siffan munafukai ne ya halifuna billahi lakum la yurdukum za su rika rantsuwa da Allah dan su gamsar da ku ku yarda cewa su dinan masu gaskiya ne alhali wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin Allah ce su mu'minai wanda suke so su gamsar da rantsuwarsu shine Allah da manzonsa ba wani ba Allah ya tsare mu ci gaba
alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha ذلك الخزي العظيم sai makila shi abokin nasa makila yana nan dan yana zuwa wajen karatu na an ce ana ganin sa sai kila ko yanzu makila ya zo Allah ya nata ne kila ta jirgi ka ji abin da abokin ka ya faɗa ya dinga mamaki shi ya faɗa an ce wallahi shi ya faɗa kenan ana jima ya ce aya ce bai faɗa ba ya rantse da Allah ya ce to ka gani hasbri aka saka yau da na bar mai wayan ne in ce kila ko ya ƙara masa ba shi ya faɗa ba ce hasbri na ji kaga abin da ya faɗa ya ci kuɗi na kuma ya mun sharri ko ba haka bane mun yi kasuwanci ba uwar kuɗi ba riba kuma ka zo kana mun sharri wai wai wai yana son ci riba ina jira sai an bani riba me riba a ciki bashi na baka kasuwanci muka yi ga shaidu ga rubutunka na hannunka har ma kacin an yi ciniki na uwar kuɗin account ina da a saka aka yi cinikin aka ci riban miliyan tamanin ya kamata ka ɗauki miliyan arba'in ka ban miliyan arba'in ba ka ban ko kobo ba uwar kuɗi ma ta gangara fita kuma ka zo kana min sharri kuma ka ce wani zaka gama lafiya lafiya wallahi ba zai gama lafiya ba wallahi tallahi ba zai gama lafiya ba haƙƙi na ma ya ishe shi ya ma ya ma shiga hannu Allah ya kama shi ya Allah ya kama shi ai cin amana ne alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم Allah ce ba su sani ba duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa wa man yuhadidu lillahi wa man yushaqiqu illaha duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa to wannan hukuncin sa fa anna lahu nar jahannam makoman sa kawutan jahannama ne kuma khalidan fiha in ya shiga ba da taɓa fita ba zalikar khizil azim Allah ce wannan shine abun kunya babba a ce ran tashin kiyama ka tashi an maka hisabi kowa yana kallo zaka tafi wuta da kuma a duniya kana nuna cewa kai ne addini ne ashe munafiki ne munafikai suna nuna su masu addini ne to ran tashin kiyama in ma asirin su bai bayyana nan duniya ba wala ran tashin kiyama sirrin su zai bayyana kowa da garshen musu munafukai ne kafirai ne sun sa shi rigan musulunci ne don su kare dukiyarsu kar a kwata a matsayin ganima don kar a kashe su a matsayin azu da jinin kafirai dan lahira duk wannan asirin zai bayyana kunya za ta bayyana sai sa Umar yake roƙon Allah ya raba shi da munafurci mu ma Allah muna roƙon ka tsari ka raba mu da munafurci yawa ka sa da cikin mu da wajen mu ya zama daidai duk wanda duk wanda da asirin sa da da filin sa ya zama daidai wannan ya rabauta yawa wato sirru wal alaniya na ke zama daidai Allah ka samu babban rabo dan yawan mutane da asirin su da boyan su ba daidai yake ba a fili mutanen kirki ne amma boye ba ba mutanen kirki bane abinda suke kare ba zai ci ba Allah sauwaka na'am
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
الله يتي يهذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون Allah ce munafukai su ji tsoro kamar yadda bayani ya gabata aya nan tana dauke da maganganu akan munafukai saboda sun cutar da manzon Allah sun cutar da muminai wallahi cutar wanda munafukai suka yi manzon Allah ya fi na kashirai cutar wanda munafukai suka yi wa muminai ya fi na kashirai domin shi kafiri ya al'amarin sa a fili yake ka san abokin gaban ka ne shi ya san kai abokin gaban sa ne ba wani abu a fili ne yake amma wani yana jikinka ka ci tare da shi ka sha tare da shi ka yi sallah tare da shi wata rana ma ya bi ka wurin yaƙi amma shi kullum yana son ya samu wani abun ka ne ko ya tona asirinka ko ko ko ko ya cutar da kai sai da ta kai ma manzala yana tauriya wurin yaƙi canja hanya saboda su canja hanya saboda sun san hanyar da zai bi ba za su cutar da shi shine Allah yake cewa munafukai su yi taka tsantsan su faji tsoro kada wata ayan Qur'ani wata sura sukutum ta sauka ta rika bayanin abin da ke cikin zukatansu filla filla abin da suke aikatawa a ce rana kaza sun kullawa manzon Allah kaza rana kaza sun kullawa mu'minai kaza rana kaza sun kullawa musulunci kaza a rika faɗa filla filla su ji tsoron wannan kuma Allah yana da ikon yin haka kar su ga kamar cin an rufa musu asiri ne Allah ce qul istahzi'u manzo Allah ga musu ba kuna izgili ma Allah wa Allah da manzonsa ba da muminai ku yi ta yi ku yi ta yi inna Allah mukhrijin mata abun nan da kuke boyewa na makirci Allah zai fitar da shi ai ya fitar wasu munafukai an dawo daga wurin yaƙi suka shirya da su kashe manzon Allah sai suka ce suna da ganawa da shi su kadai ko wani kogon dutse sai Allah har ya kama zuwa dai je sai Allah ya turo mala'ika ga masa cewa karkace amma wanda suka shirya wannan mitin din wannan makirci din da wane da wane da wane ne duk abu ya manzo Allah sunan su aka dawo suka ce manzo Allah mun ce da mu gana da kai kan wata matsalar mu kuma baka je bai ce manzo Allah ce yi Allah ya ga ya mun halin ku ku munafukai ne munafukai ne ku munafukai ne manzo Allah kira Huzaiba ce masa da wane da wane da wane da wane da wane duk munafukai ne shi kenan Allah ya kare Huzaifa bayan manzon Allah ya rasu salawatullahi wasalamu alaihi Abubakar ya rasu ya zama khalifa sai Umar ya zo ya hau khalifanci shugabanci musulmi na duniya sai Umar ya kira Huzaifa ya ce Huzaifa anta sirrun nabi gaya mu munafukan nan da waye da waye tunda ka san Allah ya faɗa cikin Qur'ani inda Allah yake cewa me la tusalli la tusalli ala ahadin minhum mata abada shi kasan Allah ya saukar manzo Allah wannan aya ko cewa karka yi sallah ba ko daya daga cikin munafukan da muka nuna maka su in sun mutu karka musu sallah in ka musu sallah ma ka musu addu'a a banza in tastaghfir lahum fa inna Allah la yaghfiru lahum ka musu nema musu gafara Allah ba zai musu gafara ba zai musu gafara ba ta da haka ina son ka gaya mun su don kada je ina aikin baban giyo ina aikin banza ina sallah kansu ku zai bai ce ina ai ban kasance dan faɗi sirrin manzon Allah ba da manzon Allah yana so ka sani da ya gaya maka su tun da ya mutu bai gaya maka ba ni ma ba zan gaya maka ba ka ji masu rikon amana manzon Allah ko bai duniya amma duk haka yana rike da sirrin manzon Allah haka nan bayan Huzaifa duk duniya ba da ya san munafukai shi kadai ya sani manzo Allah ya kira shi ya gaya masa bayan Allah ya wahayi ya gaya masa saboda munafukai sun cutar da manzon Allah kai daga cikin waɗanda aka gaya masa ma munafukai ne wani da yi wata magana Umar ya ce ya Rasulullah ina son ka yi min izini ka yarda don sare kan wannan munafiki don a huta da sharrinsa wallahi Umar bisa zato yayi bai da tabbas cewa munafiki ne amma ya ji maganganun su da ya faɗa in ba munafiki ba ba ba mai ba ne yin wannan magana sai manzo Allah ce a kyale shi kada a ji a ce Muhammad yana kashe sahabbansa ko ba ga kikima ba sai ce kyale shi yanzu kana kashe shi sai a ce a ai Muhammad kuma yana kashe sahabbansa ma wanda ma suka yadda da shi ai almajiransa ma bai bar su ba ko gane magana yadda take bane ce yanzu ina kashe shi a ce a ba da a lura da laifin da ya yi ba kawai za ce ina kashe sai ba za a ce a kyale shi ba za a san munafiki na amma ba su da taɓa za a kashe ɗaya ba saboda yana faɗa ce to shi kenan yahudawa bakin su ya buɗo sauran kafirai bakin su ya buɗo sauran munafukai bakin su ya buɗo ce kaga muhammadu yana ya ce yana kashe mutane kafirai to ga sabon sa ba su tsira ba ina da manzo Allah ya basu bai za a kashe kowa ba ya wasu al'amarin sai sun je lahira innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira Allah ce ran tashin kiyama in tayi an shigar da ƴan wuta wuta ƴan aljanna ya aljanna to su munafikai suna kasa kasa kasa kasan wuta can kafirai ma suna saman su tsantsan kafirai da mushrikai su suna can saboda cutar wanda suka yi kullum sai sun cutar kullum su faccaka asirin manzon Allah su faccaka asirin musulunci su faccaka asirin musulmai haka suka dinga yi haka suka dinga yi da su za a ci da su za a sha da su za a kwanta da su za a tashi da su za a yi sallah amma kafirai ne a zuciya wasu yadda da musulunci ba Allah ya tsare mu inna allaha mukhrijun matazaru Allah zai fitar da duk abin da kuke takatsantsa a kansa na mulawuci da kuke muke tsoro Allah zai fitar
wala in fa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نؤذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
هاجي مجرمي منافقي الله ربا mu da sharrin su eh sababin saukan wannan aya mun sha faɗa a nan ina jin diyancin kuma kun sani ko me ne sababin saukanta ga mutum ɗaya na ɗauka kusan kun sani don mun sha faɗa sababinta a wurin wa'azi ne wurin muhadara ne wurin karantarwa ne don mun sha faɗa ba me sababinta yawa za a tafi wurin yaƙi in suka ga mumine suna tafiya cikin ƙwazo da karsashi da ƙarfin jikin su ka gansu bini bini masu tsintsin ciki ga ci ga kwaɗayi ga tsoro wurin yaƙi duk abin da Muhammadu ya gaya musu bini-bini ya su ba sa ko wani sai wani ya ce a'a yanzu magana da kenan da kuke faɗa wa sabon manzo Allah mu'mine ya ce wallahi sai na je na gaya masa sai ruga a guje ya zo sai tarar da ayi malaika malaika jibril ya riga shi zuwa har an yi wahayi a kansu Allah ya ce manzon Allah in suka zo ka tambaye su ka ce musu wannan magana da suke faɗa wa musulmai wa wa suke yi wa izgili Allah ne ayoyinsa ne manzonsa ne wa kuke yi wa suwaye masu suke cin tsitsi din suwaye bini bini suwaye masu cin tsiya ga tsoro wurin yaƙi suwa kuke faɗa tambaye su haka kuma Allah ya ce in suka za su kawo hanzari amma ka ce musu ba wani hanzari kun ku kafire ne kawai ba wani ba wani hanzari to shine can aya ayoyi sun zo manzon Allah manzon Allah ya yi masauki wurin yaki su ma sai ga su sun zo masu izgi dama suna can baye ne sai su ma suka iso sai manzon Allah ya fara tambayan su me kuke faɗa ne sai suka ce a ku gaya mini za su dan wani kuɗa ku gaya me kuke faɗa ce a ai muna dan wargi ne muna dan wasa ne dan shegantaka muke saboda idan ana tafiya mai nisa in ba na izgili ba tafiya ba ta yin gajarta ba ta sauki eh ana dan raha ana dan dariya ana dan zolaya shine muke zolayan waɗannan sai Allah ce a gaya musu kul abillahi wa Allah ne wa ayati ko ku ayoyinsa wa rasuli ko manzo kuke izgili kaga Allah sai dauki abun ya dora a kansa ya ɗora kan ayoyinsa ya ɗora kan manzonsa kaga a asalin hakika wa suka yi izgilin ne sahabai ne sahabai suka yi wa lokacin ma manzo Allah baya gurin wa sahabai suka yi ba suke ce manzo suke tirtsitsi makwadaita matsorata haka suka faɗa kaga saboda girman laifinsu Allah ya ɗauki abu ya ɗora wa kansa ya ɗora ma ayoyinsa ya ɗora wa manzonsa to tunda Allah ya ɗora ma kansa ya ɗora ma ayin sura manzonsa kenan wanda ya yi Allah da manzonsa izgili ne shi haka nan take Allah ce la ta ta tazuru ne no excuse kad kafartum ba dai kun zama kafirai bayan da kuna kuna idan ku musulmi ne an gane wannan shine Allah yake cewa ga aya din bari mu karanta su bari mu fassara Allah yake cewa wala in sa'altahum wallahi lallai da zaka tambaye su suwa kenan munafukai munafukai la yaqulunna zaka ji suna cewa inna ma kunna nakhudu wa nalaba iyaka muna dan kotsawa ne kawai muna dan wasa muna dan wargi muna dan izgili muna dan jokin muna dan wasa kawai abin da muke kenan ba wani abu bane ba wani abu muke nufi ba ba muna nufin aibanta sabai bane ba muna nufin aibanta mu'min a'a kawai dan jokin muke dan wasa ne kawai dan ayi dariya saboda tafiya ba ta daɗi sai an yi wannan oh kul za ka ce maza to gaya musu abillahi shin wa Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzonsa kuntum tasazun kuka sace kuna izgili kuna shegantaka kuna wasa kuna dariya to la ta tazuru ba hanzari Allah ba zai karbi hanzarin ku ba na cin wasa kuke yi wargi kuke a'a kad kafartum bada iman kun zama kafirai bayan da kun ce ku musulmi ne kun zama kafirai saboda nan malamai suka tabbatar cewa izgili ma wani abu na addini ba ko kwanto kafirci ne haka wanda izgili wani mai gemu ya zama kafiri wanda izgili wata mai niqabi ko mai hijab ya zama kafiri ya kamata ku san wannan babu sassauci yawa duk wanda izgili ma wani abu na sunna wallahi kafiri ne sallansa da azuminsa da zakkansa in yayi da hajjinsa in yayi sun tafi a banza sai ya dawo ya tuba ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah yayi nadama ma yayi regretin me yasa da na izgili ma wannan sunna ta manzon Allah sai zama shekul islami Allah ya ji kansa Allah ya ramshe ibnu taymiya yake faɗa yake cewa duk wanda ya yi izgili da sunna guda ɗaya tak ta manzon Allah da ta inganta a hadisi ko ya aikata ta shi kashiri ne wai bi ma'ana ya yi sunna ɗin amma yana ƙaryata ta ko yana izgili da ita ƙaryata ta ɗin nan ba zai aikata ta nan ba zai zama wasa excuse ba ya zama kafiri ko ya aikata ta ya ma yi sunnan amma yana kokwantanta yana musunta ko yana ƙaryata ta ko yana izgili da ita ya zama kafiri in ya zama kafiri kuma aikin sa duk sun baci ba ma wannan sunnan ba saboda haka nan ya tara bakin mu ya zamanto yana da burki kar mu yadda akan wata sunna ko da ba za mu yi ba mu ja bakin mu yi shiru ne zaman lafiya kawai ko da ba za ka yi ba shikenan in ba ka yi ba baka samu ladanta ba amma kul kai bacel kai mummunan magana to yanzu za ka zama bakin kashiri yanzu yawa da ka bakin mu musamman muke faɗa yawa maganan ustazu sake wandon ka tsallake ruwa to ka gama ce da hijabi ana ce ka gansu buru buru buru buru kazamai ka yi hatara ka yi hatara ba ruwanka in matanka za ta sa ta yani gantali za ta fi ta tsirara wannan kai ka jiyo amma kar ka yadda wata baiwan Allah ta yi shigan muminai ka zo ka aibanta ta yanzu za ka fita wajen musulunci yanzu yanzu Allah ya sauwaka
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون kafin wannan la ta tazuru kar ku kawo hanzari kad kafartum haqiqa tabbas kun zama kafirai ba da imani kun bayan da kuna musulmai Allah ya ce inna af an ta'ifatin in ma za mu yi waɗansu rangwame daga cikin ku eh to na azib ta'ifatan wasu ga su tabbas tilas sai mu musu azaba don ne bi annahum kanu mujrimin dan su criminal sai mujrimai ne kashirai ne sai mu musu azaba kan wannan izgilin da suka yi kaga wato kai Allah Allah adali ne wallahi Allah adali ne dubi yace in mun yi waɗansu afuwa amma tabbas wasu sai mu musu azaba ku a ganin ku waye da musu afuwa akwai waye gano yawwa kaji dan gari akwai waɗanda su ba su bayanci dawan garin ba ba munafukai bane ba suna nufin aibanta musulunci da musulmai bane a ƴan kidan ki na jiyo sun ji sun ji munafukai suna faɗa su ma suka faɗa amma har ga Allah suna da killing mind suna da killing heart ba su da wani kulli wa musulunci ko wa muminai ko wa manzon Allah a'a su suna ganin tunda dukkan musulmai ne suna irin wannan magana ba su ɗauka laifi ba ne su ma kawai suka faɗa to irin waɗannan Allah zai musu afuwa zai musu afuwa yawwa kamar ɗa ne kawai ya ji babansa ya faɗi magana shi ma ya maimaita bai san dai uban yana maka tani misali kana ɗa yaro ƙarami abin da ka faɗa kawai sai maimaita bai san me kake nufi da shi ba bai san a me manufanka ba kawai ya ji ka faɗa kawai kamar aku akun ga ta ji kai magana ba sai ta faɗa ba ta san me kake nufi da ita ba ta sani ba to akwai irin wannan cikin muminai wanda su ba su san abin da waɗannan munafukai suke nufi ba tunda sun ji ana raha ne su ma sai su yi to irin waɗannan kan Allah zai musu abubuwa zai musu gafara amma waɗanda suka san abin da suke wato tsantsan munafukai dama sun faɗa da nufi dama sun daɗe suna irin wannan a wannan kan Allah ce sai ya musu azaba an gane da azaba da wutan jahannama domin suka dama tataccun criminals ne tataccun mujrimai ne an gane wannan طيب آية تقبى الله يتي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن الطاعة الله يتي kaga munafukai maza almunafiquna munafukai maza wal munafiqatu munafukai mata kaga har kaga har mata ma akwai munafukai ko ko a ganin ku ya kai aka samu munafukai mata ai kaga ko da barayi yawanci an fi samu ne a maza amma akwai mata barayi kaɗan to munafukai ma zurɗinsu yawansu majoritinsu a maza suke akwai 'yan mata kaɗan su ma da munafukai ne ya kuke ganin al'amarin haka yawwa wata munafurcin za ta koye shi ne ko a wajen babanta ko a wajen mijinta wata ma a wajen ɗan uwanta shi ne koya mata munafurci zama ta cacce munafuka an gane irin wannan to shine nan Allah ya jero su ya ce to da munafukai maza da munafukai mata eh ba'dhum min ba'd sashin su na taimaka ma sashi da me wajen barna wa musulunci wajen barna wa muminai wajen barna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna taimaka ma juna kowa na bada nasu contribution din wannan ya ce kaza waccar ta ce kaza wannan ya ce kaza waccar ce ta kaza haka suke wannan makirci din suna aibanta manzon Allah suna aibanta musulunci idan wani zai zo karɓa musulunci sai su kange shi su yi saddu su yi blocking ɗinsa ya ki shiga shine ga ma aikin sai Allah ya ce ya amuruna bil munkari kullun suna umarni da barna me umarni da barna a kafirce manzon Allah a kafirce ma shari'a a ci mutuncin muminai wannan duk barna ne wayan hauna anil ma'ruf idan wani zai kyakkyawan aiki su hana shi in wani zai shiga musulunci su hana shi in wani zai bada taimako musulunci su hana shi lokacin da maza Allah ya nemi taimako a Madina wajen mutanen Madina za a je wurin yaƙi ana neman kuɗi sai munafukai suka fara cewa mutanen Madina oh ku ne wawaye ko mutum ya baro ƙasansu ya baro garinsu Makka ya zo kun ɗauki masauki kun bashi kun ɗauki gonakin ku kun bashi kun ɗauki gidansa kun bashi da shi da mutanensa kuma yanzu zai zo dukiyan kuma ya kwace ya kwace muku ko kuɗin kuma ku ɗauka ku bashi da sunan sadaka mutanen sun koro shi kun zo kun bashi masauki kun bashi gida kun bashi gonakai kuma ku zo ku ɗauki kuɗi ku bashi ku bar kuɗin ku wallahi wasu wawaye da yawa sun ji haka ba su bayar ba wallahi suka dinga hanawa in munafukai suka dinga yin haka su ba za su bayar ba su hana mai bayarwa bayarwa kaga sun zama kaman mugun dutse kenan dutsen bakin ruwa kamar yadda Shehu Usman dan Hodiyo Allah ji kansa ya siffanta malaman bid'a da irin wannan dutse din yau dan hudu aka siffanta su yace ga dutsen da yake bakin ruwa shi ba dai sha ruwan ba ya kuma hana mai sha sha ko ba ka dutsen da ya zo ya rufu a bakin ruwa ba ruwan yana karkashin sa shi dutsen ba dai sha ruwan ba kai kuma in ka zo zaka sa kanka ka sha ya tare mugun malamin bid'a kenan to haka munafukai suka zama a zamanin manzon Allah su ba za su yi aikin alheri ba sun hana masu niyan yin aikin alheri an gane wannan abin da suka dinga yi kenan wa yana hauna anil ma'ruf suna hana yin aikin alheri suna yin saddu shine mala ce wa yaqbiduna aydiyahum kuma da masu marwata ne sun kana hannayensu ba sa ciyarwa fi sabilillah ba sa bada sadaka ba sa ba da guzuri a je yaƙi ba sa ba da kuɗi a sai abun hawa ba sa ba da kuɗi a sai makami sun riƙe hannunsu gam gam sun ki ba da sadaka kuma sun hana a yi haka sun zama dutsen bakin ruwa shi ba dai sha ruwan ba ba kuma dai bari a sha ba su ba ba su ba da sadakan ba ba za su ba da taimakon ba ba su kuma ba za su bar mumune kuma masu jin maganan su su bayar ba Allah ce kai innal munafiqi a nasullaha ai tarakullaha wa taraku al-imana bihi sun bar imani da Allah sun bar imani da manzon Allah sun bar bin dokon musulunci fa nasiyahum Allah sai ya bar su a wuta ya bar su a cikin laifin su ya bar su a wuta an gane wannan yawwa na kamala ya ce innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai fa sune fasikai makiya da'a ma Allah da manzonsa makiya da'a wa musulunci an gane don alfisiku huwa alkhuruju an ta'a an fahimci wannan tsayi hasbuhum wa'ada Allah
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها نعم هي حصهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Allah ya tsine wa munafukai Allah ya la'ani munafukai Allah ya tsine musu awwa mun yi ibada wanda Allah ya tsine masa in ka tsine masa kai ibada awwa Allah sai da ta kai ma Allah karara ya la'ance su saboda makirci makirci wa musulunci makirci wa manzon Allah makirci wa muminai a fito ta nan su fito ta nan a fito ta nan su fito ta nan haka suke tai Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqat Allah yi tanadi tattali da wa munafukai maza da munafukai mata wal kufar da sauran kafirai nara jahannama wutan jahannama ita ce makoman su kuma khalidina fiya da su dawwama a ciki hiya hasbo ta ma ishe su wutan jahannama ta ishe su riga da wando ko gane bane ta kewaye su yawa azaban wutan jahannama ta ishe su kai wala anahumullah Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka walahum azabun muqim muqim ay da'imun lan fi suna da azaba madawwamiyawa da ba ta yanke ba tutur Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
الله يتشي كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون nan da mu kwana ga mai karanta mana tambayoyi ya zo insha Allah za mu tashi akan wannan aya ita ma dai tana magana akan su munafukai din ne cewa akwai wasu munafukan ma da suka zo can baya gabaninsu su ma sun yi irin waɗannan ta yi bismillah
assalamu alaikum wannan takarda ta so daga wata mace ne wanda suke zuwa sallar tarawih ta ce wa ko wani abin da ya faru jiya watakila ko malam bai sani ba da cikin waɗanda suke ribadi din nan kwaye jiya yan taso daga sallah an gama sallar tarawih kenan mata su kan cunkusu a sama wajen sauka din nan to sun cunkusu wani lokaci sai tafiyar ta gagara sai sun dan zo sun daidaita su tukuna su masu abin din ta yi ce tamar tamar da ya faru jiya shine an fito ana zuwa to aka zo sai aka cinkushe to akwai wata karamar yanya tana gaba to sai aka dakatar da tafiya sai ya ce ta koma baya to ita bata da karfi an daddare ta ba ba da ba ta koma to kuma sai ta dukanta aka har ta faɗi kuma kamar tana da dama ko aljanu ne ta sama shirin shi eh a kanta wai to ta ce to saboda haka tana son da Allah dan yana siya da irin waɗannan ga masu irin kula da waɗannan abubuwa
to amma mu ba mu sa ai wani masu wannan farma wani ya daki wata ba ai ba mu saka ba ko mun saka kuma kai da kake daidaita su kuma ka za ka daga dakiyar wani wa ya saka ka wallahi ni ban ji wannan ba amma da mu tara su ba mu sa su wannan ba ya da kai kuma an cinkushe kace ta koma baya sai na da ta koma tunda duk ɗan uwanta ne a baya sun taho du hakan nan ta koma ta ina kuma kama dukanta Allah to wannan muna ba ta hakuri muna dai ma iyayenta hakuri da mu zauna da su yawa mu ba mu ce wani mai falmara da ki wata ba yawa iyaka cewa muka yi nuna musu hanyar da za su bi su bi nan ka su bi nan iyaka kenan yawa amma dukan wata mu ba mu saka ba da haka insha Allah za mu bincika wannan mu ji abin da ya faru
a wannan wannan kuma ajiyar wata ne ta kawo ƙur'ani sadaka kan cewa Allah ya kai ladan ga iyayenta
Allah ya saka da alheri Allah kai ladan mu ma'aifanta Allah ji kansu da ma'aifanmu
wannan kuma cewa yake wai wani ne saki matarsa saki daya sai kuma daga baya zai ya rubuta takarda a kan ya rubuta saki biyu kan takardar sai ta koma gida sai iyayen suka ce to da sakin farko da saki biyu da rubuta kan takardar nan saki uku kenan shi kuma ce saki biyu da rubuta kan takardar yana nufin da na farko da na biyu ne
ya biyo maza kunya wato ya janye kenan ko a yi ba namiji ba ne ta yi idan iyayen musamman ma ƙasar nan da ke masabar malikiya ake bi su dama suna tafiya sake uku a lokaci guda sake uku ne da halatta ka aure ta ba sai ta auri wani a malikiyan shaka ne amma da da wajen malaman hadisi irin su shekul islami da sauransu da sauran malaman hadisi suna tafiya cewa saki ko nawa ne in a lokaci guda ne ɗaya ake ɗauka ɗaya to kaga da can yayi mata ɗaya ya zo ya rubuta biyu to biyu nan da ya rubuta a lokaci guda zai zama ɗaya ne ka kenan an haɗa da wancan ɗaya da wannan ɗaya nawa kenan biyu kama nace maka idan yan malikiya ne su kan sun samu abin da suke so ya zama uku hatta tankiya zaujan gaira kenan a to ba shi ya jiyo ba a to maganin bulus kenan shi ya jiyo
a wannan kuma ya ce ta ce wai mijinta kullum ya kan sallar isha da asuba a gida ba ya zuwa masallaci asuba kuma a gida eh wai ya Sallar isha ce kuma?
eh da asuba wai da tambaye shi me yasa yake haka wai sai ya ce wai ina tsoron akwai wadanda su tozarta shi da ya je masallaci
a'a to ba maganar tozartawan ba sallar asubahi ba aka ce na yi isha'i kuma yana yi da asubahi sallar isha'i da asubahi ha sallar isha'i yayi ta da asubahi yawwa me ma isha'i yakan yi ta a gida asubahi ma kan yi ta a gida to wannan tambayan kenan bi ma a takaice dai baya zuwa jam'i saboda masu washi- bashi kansu cakwame shi haka ne eh, a a cikin malamai gaskiya akwai malamai da dama da suke ba da uzuri ma cewa in kaga mutum bai je masallaci ba, sai akwai mabiya bashi in ka san ka zo masallaci za ku haɗu da su su ci kwalan ka su ci kwalan ka su toza ta ka wannan kana iya kana iya kin zuwa jam'i kai a gida wannan akwai masu wannan uzuri din yes akwai cikin malamai
wannan kuma ya ce yana da gidaje da motoci gidajen haya da motoci na haya wai ya zai fitar da zakkansu
to eh, idan a malikiyance ne da motoci da gidaje ba haya ba ba zakka a kansu sai in ya karbi kudin haya din ya shekara guda ko ya sai da motocin sun shekara guda shine zai biya zakka amma sauran masabobi kamar hanafiya da wani bangare na ruwaya ta imam muhammad wannan su za a cire musu zakka cire musu zakka kuma shine yi musu eh, haya- kudin haya din sai ga nawa ake karba a shekara abinda ake karba kawai shikenan sai a cire eh, dubu arba'in dubu daya in an kai lissafi motocin kuma sai a ga nawa ke suke samu su ma a shekara su ma sai a irin wannan na'am.
a wannan kuma tambaya ina hukuncin macen da gashi tana ganin keke na ta ce sai ta hau kan a taba
a wannan dama wasu matan ai wasu matan su ba ruwansu su su hau bayan wani kato shi ya fi musu ba ruwansu da wannan sauki da aka kawo na keke na fef saboda ta yi mazajen su ma irin so kayan mazajen nan ne ko ya ga wani kato ya wuce da ita fir ba zai damu ba amma akwai wani ustazu ai ya hana matarsa hawa a caba yana zaune ko ko ya fita ne ko za ta je asibiti ne kawai sai ya ganta ba a caba kawai sai mace da kuka wayo Allah na mata na mata sai da kuka wani mutazo ne a ga alal imani kenan sai maza ya hau mashin ya bi su a ya gaba da gumurzo tun daga nan a to ta ga wannan mai kishi ne ko a ba kawai ka gaba ta gata ta ba wani katu ya wuce da ita ai ga ga gaskiya bai dace mace a ce ga keke na tafi da ta zauna tsakaninta da namiji akwai rata ta je ta hau ta hau a caba ba gaskiya wannan ba daidai bane in matan kirki ne ba za ta yarda da wannan ba kuma mijinta bai kamata ma in ya ganta na haka ya barta ba ya kamata ya kwabe ta musamman keke na fiye dinnan gaskiya eh, an kawo su ne don su raba irin waɗannan abubuwa ɗin amma yanzu wasu mata ma mara da'a ma sai ga su biyu ne ma akan bayan wani kato da zama na gani yan mata su biyu su biyu ba sun yi 3 in 1 Allah sawaka Allah sawaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk